بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma bado yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yini na talata kenan yau 25 daidai ga watan ramadan hijira na da shekara 1443 26 ga watan 4 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya sunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma wanda muke bibiyarsa a dararen wannan wata mai albarka wata ramadan daga farkon shi zuwa yau yau muna da darasi 25 daidai a cikin wannan wata idan masu bibiyar musu manta muna cikin surtul araf karatu ya tsaye da mujiya a ƙarshen aya mai namba 184 haka ne yawa to za mu maimaita ta jiya ne za mu maimaita ta 185 duk da jiya mun karanta ta amma ba a ba ta haƙƙin da ya kamata a ba ta ba insha Allah za mu ƙara maimaita aya mai namba ta 185 sai mu kuma ɗora mai gaba insha Allah Allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم نعم فبأي حديث بعده يؤمنون
Allah ta'ala bayan yana cewa shin ba za ku yi tuntuntuni ba shi wannan aboki naku ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kuke jingina masa bai dace da shi ba kuma kun fi kowa sanin haka mutum ne wanda ya fi kowa hankali ya fi kowa tunani ya fi kowa kaifin basira amma sanadiyar da yasa kuke liƙa masa waɗannan maganganu marasa adalci to ya zama to shi ya zo da da'awa ne amma ba don ya zo da da'awar abauta Allah kaɗai ba kun san matsayinsa a cikinku daga nan kuma Allah ta'ala yake cewa shin ba kwa duba fi malakuti samawati wal ard a cikin halittun Allah da suke sammai da kasai wa ma khalaqallahu min shay'in da dukkan wani abin da Allah ya halitta wanda ke tsakanin sammai da kasai wannan zai nuna muku kan cewa sakon da manzon Allah ya zo da shi daga Allah ne in kun har kun kun yadda akwai sammai akwai halittun da suke rayuwa a sammai mala'iku da sauransu in kun yadda akwai kassai akwai abin da ke rayuwa cikin kassai wani kun sani wani ba ku sani ba in kun yadda a doron ƙasan nan da cikin koguna akwai halittun da suke rayuwa waɗansu sun sani wa'ansu ba ku sani ba to ya kamata ku yadda sakon da manzon Allah ya zo daga Allah yake shine hikimar awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard inda kun yadda akwai malakutu samawat halittun Allah da suke sammai daga ta ɗaya zuwa ta bakwai da halittun Allah da suke cikin ƙasai daga ta ɗaya zuwa ta bakwai da kuma ainihin abubuwan da suke rayuwa a doron ƙasa a cikin koguna ne a cikin ramuka ne a ƙarƙashin ƙasa ne a cikin ruwa ne wanda waɗansu iliminku ya kai ku riske su waɗansu iliminku bai kai ku riske su ba kuma kun tabbatar akwai su wanda ba mai musu ba mai shakka to hakan ya ja ku mana ku yi imani da cewa alƙur'anin da manzon Allah ya zo daga daga Allah yake in kun ce a lokacin da ƙur'ani yake sauka ba ku a gani ba ku sani ba to a lokacin da Allah yake halittar samai da ƙasai ba ku sani ba hatta kan kan kuma karan kankin kanku lokacin da Allah zai halice ku ba ku sani ba wayar gari kai kawai ka ganka a duniya ka ganka wani kana ci kana sha kana tafiya kana kaza amma baka sanya akai ka zo wannan matsayin ba an fahimci wannan to hakan ya kai kuma na zuwa ga gaskata manzon Allah ya kai kuma na zuwa ga gaskata alqur'ani sako ne daga Allah wa ma khalaqallahu min shay'in wa an asa an yakuna qad taraba ajaluhu zuwan alqur'ani da kammala halittun samar da takaisai ta wannan iya nuna cewa ajali iya dab da zuwa ajalin kowa iya dab da zuwa kuma dan adam tun ran da Allah ya halice shi to ya kama hanyar komawa zuwa ga Allah din ne ya sa malamai suke cewa minallahi ilallahi ran da ka faɗo duniya daga cikin mahaifiya to ka kama hanyar komawa zuwa ga Allah tun da daga ran nan har ran da za ka mutu ba za ka ƙara makwana ɗaya ba ba za a ƙara ma awa ɗaya ba ba za a ƙara maili ɗaya ba duk abin da aka iba mato idan ka zo duniya cinye shi kake yi cinye shi kake yi ma'ana da daɗaɗɗara ba ajalhu wannan iya nuna cewa ajalin dab yake da zuwa kullum waye gari ake dare zuwa yake gari wayewa yake dare zuwa yake gari wayewa yake to wannan iya nuna cewa daɗaɗɗara ba ajalhu domin Allah ta'ala ya sha faɗi cewa ƙiyama ta kusa ajalinku ya kusa sa'a ta kusa kuna cikin gafara ɗan adam duk lokacin da ya yi numfashi ya fita ko ya shiga to wannan ba zai ƙara dawowa ba numfashi kawai wanda Allah ne ya san iya adadin numfashin da kake daga asuba zuwa dare Allah ne kaɗai ya sani daga dare zuwa garin Allah ya waye Allah ne kaɗai ya sani tunda kana bacci ma baka bar numfashi ba to din numfashin da ya fita ba zai dawo ba wa an asa an yakuna qad qatara ba ajalu wanda ya kamata ya karasa mu ji tsoron Allah ya yanguwa mu kiyaye wannan lahirar da Qur'ani yake ba mu labari wallahi gaskiya ne in ma imanin ka bai kai gaskata alqur'ani ba ai yana mutuwa kana gani wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu ba kuma wanda ya mutu ya dawo duk wanda ya mutu ya tafi kenan ko ɗan uwanka ne ko na jikinka ne ko ba na jikinka ba ne ba wanda ka ji labarin an ce yau ya mutu kuma ya dawo babu shi to kai ma da ni haka ne duran da aka cewa ne ya kwanta dama an ji an business da magana ta kare shi kam an rufe babinsa an kulle babinsa kuma wani malami mai hikima yake cewa lahiran nan da ƙur'ani yake faɗa mana da manzan allah yake jan kunnen mu a kanta inda ya kai shekara arba'in ka shekara hamsin ka shekara sittin ya ce kowa kafa ake zuwa ka kusa zuwa kuma gaskiya ba ne kowa kafa ake zuwa lahira wala ka kusa zuwa saboda ka shirya ya yanguwa a kullum ana so rayuwa tana karuwa imani iya karuwa a kullum kana gaba imani iya gaba amma ba kana dab da kabari ba kuma imani iya baya wannan ba sami yadda ake so ba a kullum ka san jiyanka ba za ta dawo ba watan da ya wuce ba zai dawo ba satin da ya wuce ba zai da bariya ba za ta dawo ba to inda ka san gaba ake gaba ake turawa to iya da ƙarshe fa gaban ba akwai gunda za a je a tsaya tak ƙarshen tika tika tik akwai ƙarshen da zai tsaya dole zaka ci burki ya tsaye da kai to kuma duk abin da ya faru a baya fa za a titsiye ka amma bayani a kansa ba ran da kuɗi ba zai yi amfani ba mulki ba zai yi amfani ba sanayya ba za ta yi amfani ba dangantaka ba za ta yi amfani ba ba wani abu da zai ma amfani illa man atallahi bi qalbin salim sai dai wanda ya je gaban Allah da kubutacce zuciya da zuciya salima ta me kauya zuwa ga Allah bil dokokinsa da kuma yarda da sakon da manzon Allah ya zo da shi wannan shine yaran da zai ci ko kasuwancin da zai ci a gaban Allah subhanahu wataala amma ka dauke wannan ba wani abu da za ka yi ka samu dace a lahira in ba wannan ba kowa ya taka a sanu wannan rayuwar wallahi din mai imani zai tsorata da ita din mai imani gida ne na yaudara duniya gida ne na rudu wanda ƙur'ani ya sha faɗa mana cewa ku yi takatsan da wannan duniyar ku yi takatsan da ita tana kawo wa 'ya'yanta hari da kwaɗaitar da su kamar za su dawo a ita nan kuma za su dawo ba tana alkawari ba ta cikawa tana iban mutane tana kai zuwa ga tashar nadama da hasara Allah ya sha jan kunna mu game da duniya Qur'ani gurabe da yawa mu yi taka tsantsan mu taka a hankali mu bi a hankali kai ta da jidin imanin ka dan uwa karka yadda a gari neman duniya ko neman gun zama ko neman shiga ya zamto ka barar da imaninka karka yi wannan ita duk wannan rayuwar ta duniya tana da iyaka tana da ƙarshe amma rayuwar lahira ba ta da ƙarshe ba ta da ƙarshe in daɗi ne ba shi da ƙarshe in wahala ce ba ta da ƙarshe to kaga ashe mai hankali ba zai tamfarin na rayuwarsa tamfurare ba akan famanin layi ba zai wasa da wannan ba akan abu iya da lokaci kasar lokacin to ka watsar da wancan wanda ba shi da ƙarshe akan wannan lalle ilalla hankali bai cika ba so da ka ita duniyar nan da muka ganinta tana roɗar mutane da yawa musamman a wannan lokacin kaga wani ya zo ya kafa kai yadda ka san an mai alkawarin Allah ba zai karɓi rayuwarsa ba duniya tana ziga shi tana hura shi iya fankama iya alfahari iya jiji da kai amma kuma abin tausayi ne idan Allah ya so sauro wannan sai Allah ya turo sauro ya zama ajalinsa sauro da kake gani shi na Allah in ya so ya bude baki ba zai iya rufewa ba haka zai mutu Allah iya da makaman kamun dan adam bila adadin ba za su kirku ba so da kamuyi a hankali ajalinmu ya kusa akwai hadisi cikin littafin riyadus salihin na imamu nawawi hadisin abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare yadda da shi shi imamun nawawi da ya zo rubuta hadisin sai da ya wani abu wanda kowa ma zai iya gane ba yi wa an su layuka wani a gaba wani iya bi a baya wani a baya layuka ne masu kaman hawa uku haka ya ce na gaban shi ne burin ɗan adam al'amal kenan al'amalu bil hamza buri na tsakiyar kuma ɗan adam ne ajali kuma iya biyu sha baya ga ajali iya bin ka kai kana bin buri ba za ka kai ga buri ba ajali zai risiga ya sa manzan ala ke ce ba abin da zai cika ɗan adam illa ƙasar gabani amma ba wanda zai ce ma yau burinsa ya cika a duniya wala ƙarya yake babu shi buri kullum a gaban ajali yake ba za ka je ga burinka ba ajalinka zai riske ka ba ɗan adam ɗin da zai ce yau burinsa ya cika babu shi wa an asa an yakuna qad ittara ba ajalhum fa bi ayi fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun Allah ce to da wanda zance za ku imani bayan alqurani kuma wanda zance ne zai burge ka wanda zance ne zaka ji ya ma tasiri a ranka idan ba alqurani ba qur'ani ne maganar da ba ta da makamanciya inna asdaqal hadis kitabullah khairul huda huda rasulillah fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun waman asdaqu min Allahi qila waman asdaqu min Allahi hadisa ba wanda kai Allah gaskiya zance maganar Allah ita ce mafi gaskiya a duk magana saukar alqur'ani shine asdaqu wa ahkam an fahimta shine yafi gaskiya kuma yafi tabbatuwa wanda ya kamata mu riko da shi mu bi dokokinsa mu fahimce shi ya dinga ƙara mana imani ana karanta shi imani mai yana ƙaruwa ba ana karanta yi mana jin kamar labaru ba a'a mu dinga daukar izina in Allah ya ce ya dirka kiwa na ya halaka wani to akwai dalili to a wannan dalili ne wa'azin ai ku ji ku gane ku guji abin da wadancan suka yi duk ma'anar kisosin alqur'ani abin da suke kawo kenan fa bi ayyi hadisin ba'da yu'minun da wani zance za ku yi imani kuma bayan alqur'ani mai girma na amma ya ci gaba من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون الله تعالى كيتا من يضلل الله duwan da Allah ta'ala ya kaddara masa bata bala hadiya lahu ba wani wanda zai shirye da shi kuma duk wanda tun asali batacce ne to ba wa'azin mai wa'azin da zai dawo da shi hanya tunda ai a darasinmu na biyu kafin wannan mun karanta hadisin da mazan Allah yake cewa lokacin da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam ya dafa gadan bayansa zuriya ta bayyana sai Allah ke ce yake cewa kuliqutu haula ilil janna waɗannan iban farko cikin zuriyar annabi Adam na halicce su dan aljanna ne da aikin ɗan aljanna za su yi ta aiki a duniya su mutu a ƙara dafa bayan annabi adam karo na biyu wata zuriya ta bayyana ta ce kuli kuta ha'ula ilinna waɗannan kuma an halice su dan wuta da irin aikin yan wuta za su rayu su mutu haka kaga wanda yake cikin wancan rubutun to shine wanda Allah ya kaddara masa bata fala hadiya lahu ba wani wanda ya isar da shi kai ta ganin abu daidai daidai shi akwai sa ba daidai bane kai ta ganin abu ba daidai ba daidai ba shi kuma akwai sa daidai ne za ka yi mamakin ai a ce wani iya saɓon Allah iya fajirci iya wannan kaba'iranci kabira ba ta masa wahala za ka yi mamakin sa'ai ka san shi ya san ka iya jin alƙur'ani ana fassarawa amma idan ya tashi aikin zunubi kowaiwai ba ya yi to irin waɗannan mutane akwai tsoro a rayuwarsu gaskiya akwai abin tsoro matuƙar gaske akwai yiwuwar dama Allah ya ƙaddara musu ɓata tun asali duk mutumin da yake bayyana kaba'irai na zunubai baya ko kula baya jin kunyar Allah baya jin kunyar mutane to irin waɗannan mutanen ka ji tsoron ƙarshen rayuwarsu ba shi da kyau Allah ta'ala yake cewa wa yadharuhum fi tughyanihim amahun waɗanda suka bata san kaucewa alqur'ani san kaucewa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi san zuciya to ka kyale su a cikin batan su a cikin dimo suke tabata sun bata kuma sun ɗimauci sun nisa da hanya sun yi nisa ba sa jin kira shi ne fi ɗuguya ne mai amahun an yi taraddaduna ta hayyuran wa min inhirafi addini alqayyim alqayyum kuma sun kaucewa wannan addini na mutsaye shine addinin musulunci taraka ma ya'ni al-insan shine abin da dan adam ya bari na wajibin da yake aikatawa wal ishghal bi su'al amma la ya'ni ya shagaltu da abin da bai dame shi ba baya cikin ma abin da za a mai tambaya gobe al-kiyama kalladhi la yubsiru mata ta kadamai kamar mutum ne wanda baya ganin abin da yake gagayin gabansa kaga komai zai iya cutar da shi kenan wa yuridu an yura al-ufiqil ba'id bai san abin da yake karkashin kafarsa ba amma iya so ya ga abin da yake karshen karshen karshen doron duniya kaga ya wahalar da kansa abin da yake gare shi ya gane me ya karkashin kafarsa idan na cuta ne ya kawar da shi idan na alkhairi ne kara jawo da shi wannan shine malaki buga misalin batacce daga hanyar addini da kuma wanda ya rungumi duniya da san zuciya Allah ya tsare mu na'am
يسألونك عن الساعة أيان مرساها na'am قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو Mm.
ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته Mm.
يسألونك كأنك حفي عنها na'am قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ta'ala ke cewa yas'alunaka ani sa'a suna tambayar ka game da alkiyama tambaya ba tambayar da za a yi daga karu ba tambayar kurewa domin manzon Allah ya sha faɗa cewa ita alkiyama sanin ranar da za ta tsaye Allah ne sani kawai amma hatta annabawa Allah bai sanar da su ranar da kiyama za ta tsaya ba so san wannan to sai a zo a dinga yi wa manzon Allah tambayar kure to kiyamalin yaushe ne ba mu labari akan ta yaushe ne suna yawan maimaita wannan tambayar gare ki ya rasulullah yasalunaka anis sa'a ayyana musa ai mata mata qiyamuha yaushe za ta tsaya wani rana ne wani wata ne suna yawan tambayar manzon Allah irin wannan tambaya a istis- istisnaf masbuq bi bayani ba'd ahkam dal- dalalihim wa tughyanihim to wannan iya cikin bayanin da yake nuna cewa su batattu ne limautattu ne tunda shi wanda ake tambayar ya ce mal mas'ulu anna bi alamin sa'ili hatta lokacin da jibril alaihi salam ya zo ya tambaye shi ya ce shi mai tambayar afwan wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba sun san wannan tun ana gari maka to amma har an dawo gari madina ba su daina yi wa manzan Allah wani tambayar ba yaushe ne alkiyama ne ba mu labari yaushe za ta tsaya mata hazal wa'd in kuntum sadiqin to wannan iya cikin batar su da kuma dimon su an fahimci wannan ita as-sa'a Allah ya kira ya alkiyama da asa'a lokaci an bayyana kamar kadawar agogo ne iya zuwa iya zuwa iya zuwa saitin inda aka sa layi to magana ta gani in mai kararrawa ne zai buga kararrawa in mai ihu ne zai ihu in mai wani hayaniya ne zai hayaniya an bayyana wannan to ita alkiyama sa'a ce tunda Allah ya halicci duniya aka sa mata time dinta kamar hannun agogo ne wanawa yake wanawa yake iya zuwa daidai gunda Allah ya ce nan ne to anan zai tsaya iya zuwa kuma sa'atai shi yasa shi mala'ika Israfil da Allah ta'ala ya wakkala shi akan hura ƙaho na ɗaya da hura ƙaho na biyu to shi an ce aikin da zai wa Allah kenan a rayuwarsa Allah ba shi da bukatar ya masa wani aiki ba wannan ba tun da aka halice shi aka halici kawon aka ba shi ya sa a bakinsa jira yake kawai a bashin wannan kullum a cikin redi yake amma yin da wadda in za ku shirya ku shirya aho iya hannun mala'ika ya kafa baki a kansa a yanzu Allah yana ce mai to israfilu yi shi kenan magana ta gane busawa zai yi iya busa ko magana ta gare Allah ta'ala yake cewa fa iza nufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wal ard fa iza nufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al ard illa man sha'a Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum
shi busar kahon kala biyu ne akwai busa ta farko wanda za a yi kowa ya mutu fa iza rufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wal ard fa sa'iqa shine fa mata duk wanda yake da rai in aka busa kahon zai mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya kaddara ba za su mutu ba lokacin sai malamai suke ta bayani kamar irin hurul ain zuwa wildanul mukalladun zuwa waɗansu daga cikin mala'iku da hamalat al'arshi wai hamilu arshi da duka faƙon yau mai ɗin tamaniya an gane to waɗannan ne an ce su ba za su mutu ba kamar yadda malamin tafsiri suke bayani an gane da kyau yawa idan kuma an ƙara busa ta biyu sun ma nufi kafi ukura fai za mu ƙiyamun yanzu idan allah ya sake biya mala'ikan umarni a busa ƙaho karo na biyu to kuma kowa sai ya fito daga kabarinsa kuma kowa iyama ta tsaya kenan amma busan farko mutuwa ne busa ta biyu kuma tashi an fahimta to wannan shine mala'ika israfil wanda iya cikin mala'ikun da qur'ani ya bada labarinsa shine sahibun nafka sahibun nafka wanda shi busa kaho ne aikin sa an fahimci wannan bayan shi kuma akwai malakul maut mala'ikan da Allah ya wakkala shi wajen karɓar rayukan bayi shi wannan aikin Allah ya bashi duk wanda zai ziyarci Allah to sai shi wannan mala'ikan ya zo shine jakadan Allah akan karɓar rayukan al'umma an ce a kullum mala'ikan mutuwa sai ya shafa kanka sau bakwai ya ce Allah yanzu ya ce a ba yanzu ba haka malamai suka ce duk yawan nan namu duk population din na a faɗi figa mata ƙarya a ce miliyan 100 kaza biliyan wane ne waye kaza duk yawan da na ƙaryar da na gaskiyar to a kullum mala'ikan mutuwa sai ya kawo kowa ziyara ya ce Allah wannan yanzu ya ce a ba yanzu ba iyali shi ya bayan sallah an bayan da to kowa wanda kuma ka ce mai eh yanzu magana ta ƙare ko kullum ɗan adam ya tuna da wannan hadarin yake rayuwa ba in kana tuna wannan ina ka ga ina ka ga lokacin sabon Allah ina ka ga lokacin sharholiya ina ka ga lokacin fantamawa inda ya kasan da wannan rayukanmu kaf suna tafin hannunsa kaf gaba daya a kullum akwai list din da ake bashi waɗannan ba za su kwana a duniya ba ko da jinya ko ba jinya ko da tsufa ko da yarinta magana ta gari ita mutuwa yaranta wai ba tsufa bane ba jinya bane a'a yaran da mutuwa take ji kai umarnin Allah akan ka ko ka shirya ko baka shirya ba magana ta gare ko mala'ikan mutuwan nan duk inda aka ce je dauran ka magana ta gare sai ya je ya same ka jiran ka ma zai ka zo gun jira zai ka zo gun kawai an riga an gama akwai lokacin da mala'ikan mutuwa ya kawo annabi Sulaiman ziyara zai je can wani gu ya ɗauran wani bawan Allah can da nisa ya biyo sun gaisa da alibu suleiman to sai ya ga wanda zai ɗauran nasa agon sai ki mamaki ya zuba masa ido kawai shi kenan ya tafiyarsa ya san Allah ba anan yace ɗauransa ba wannan mutum mala'ika iya tafiya sai shi wannan ɗaya daga cikin mutanen annabi suleiman sai ce shi gaskiya wannan bakon naka ni na gan shi ni ba na son ƙara ganinsa saboda ka suleiman da allah ka sa wani aljani ya ɗauki ne kai da wani kawai annabi sun ce barin garin za ka ce labarin garin zan yi a nemo aljani ya ɗauki ne kawai annabi suleiman ya nemo aljani ya ce ga wannan bawan allah iya so kai shi ku kaza cikin lokaci kaɗan aljani ya je jefa shi a wani wuni ya je shi iya zuwa sai ga mala'ika na iya jiransa a nan kuma ya ɗauki ran nasa da ya dawo sai ki faɗa na bisalami cewa akwai wani bawan allah da na gan shi agunka nake mamaki na kalle shi na ƙara kallonsa sai ce me ya faru sai ce allah ne ce ɗauransa amma agu kaza kuma na gan shi agunka ya ce ai kana tafiya ya ce nemo aljani ya kai shi wannan gun kuma na gan shi saboda ka ita mutuwa baka san inda zaka mutu ba baka san kuma lokacin da zaka mutu ba kamar alƙiyama ba a tsaron da za ta tsaya ba iya cikin gaibi guda biyar wanda Allah ne kaɗai barwa kansa sani inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نعم إن الله عليم خبير
Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a ilimin yaushe alkiyama za ta tsaya iya ga Allah Allah ne kadai ya sani ba wanda ya san yaushe kiyama za ta tsaya wai nazirul ghais da inda ruwan sama zai zuba lita nawa adadi nawa zai sauka sun maye suwaye za su yi amfani da wannan ruwan sama Allah ne sani waye alau mafil arham Allah ne yake da cikakken ilimin duk abin da ke cikin mahaifa duk abin da ke cikin mahaifa Allah ne yake da cikakken ilimi a kansa wa mata dare nafsun ma za ta kasu gada babu ran da ya san me za a yi gobe ko da akwai babu gobe laraba in Allah ya kai mu wa ya san abin da za a yi ba wata ba wata san abin da za a yi Allah ne kada ya sani wannan kadai bai ishe ka tashi hankali ba ga kanan da buri 2023 an yi ta buga fastoci ana ihu tun daga yanzu amma goben ka baka san me zaka yi ba baka san me Allah zai da kai a gobe ba baka sani ba ba kuma wanda ya sani Allah ne kadai ya san me gobe za ta haifar wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba kuma ran da ya san ba ran da ya san a ina zai mutu bai sani ba a ina ne a ina ne baka sani ba wannan gaibi ne wanda Allah ne kadai ya barwa kansa sani kuma akan kowa ba wanda ya san gobe me za ta haifar ba wanda ya san kuma a ina zai mutu ba wanda ya sani inna Allah alimun khabir Allah mai ilimi ne kuma bai bada labari ne jalla wa ala an fahimci wannan amma suna tambayar manzon Allah game da alkiyama ayyana mursaha mata qiyamuha sai Allah ya ce kul inna ma ilmuha inda rabbi ilimin yaushe kiyama za ta tsaya iya ga ubangiji na shine kadai ya sani a suratu taha Allah ta'ala yana cewa a inna sa'ata atiyatun akad uku fiha inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a muje فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى Allah ya ce inna sa'ata atiyatun akad inna sa'ata atiya akadu ukufiya Allah ya ce lalle kiyama tana dab da zuwa inna sa'ata atiyatun ta mazo ta gaba akadu ukufiha na kusanta na ɓoye ƙiyamar nima kaina na ɓoyewa kaina haka wasu malaman suka ce na ɓoye ƙiyama ba wanda ya san ran da za ta tsaya kamar mai tambaya zai ce Allah saboda me sai Allah ya ce ne tujiza kullu nafsin bima sa'a domin dukkan wani rai a mai sakayya da abin da ya aikata yasa Allah ya ɓoye alƙiyama kowa ga ƙur'ani ga manzon Allah ya bar hadisai kowa iya jin daidai iya jin ba daidai ba to ka taka a hankali akwai ranar kiyama tana zuwa kuma ita wannan rana ita ce ran da za a ma hisabin rayuwarka gaba da litujza kullu nafsin bima tasa sai Allah ya ce fala yasu fala yasuddannaka anha kar ka yadda wani ya toshe ma hanya ya hana ka aikin alkhairi dan alkiyama kar ka yadda kowaye a cikin mutane karka yadda ya toshe ma hanyar da za ka samu zaman lafiya a kiyama falayi su don na kana mallayi uminu biha wanda bai imani da kiyamar ba wata ba hawahu ya fi son zuciyarsa fatar da ya gangara zuwa ga halaka karka bi irin waɗannan mutane mazan Allah ya ce inna ma ilmu a inda rabbi la yujalliha liwaqatiha illahu ba wanda Allah ya yaye wa labulan yaushe kiyama za ta tsaya sai shi shi ne kaɗai ya sani ba wanda Allah ya sanar da shi kiyama yaushe wani wata ne wace rana ce amma kuma ya sanar da manzon Allah alamominta an gane ko ya sanar da manzon Allah alamominta kamar da shi ma manzon Allah ya sanar da mala'ika Jibril a lokacin da yake mai tambaya yace fa akabirni an amaratiha ba ni labari game da alamominta manzo Allah ya faɗa mai wa'ansu kaɗan daga ciki akwai alamomin alkiyama manya-manya akwai alamomin alkiyama ƙananu ƙananun tuni sun daɗe da bayyana da ma sun daɗe tun manzon Allah iya nan da ransa alamun alkiyama suka bayyana wa'ansu malamai suna cewa zuwan manzon Allah ma alamar kiyama ce domin shine manzon ƙarshe daga shi ba wani manzo da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan alkur'ani ma alama ce ta alkiyama domin shine littafin da bawan littafin da zai sako bayan sa kuma daga shi an gama saukar da wahayi babu shi waɗannan biyun malamai suna ce suna cikin akbaru alamatu sa'a daga nan mazan Allah ya dinga bayani irin yawaitar mata iya cikin alamar alkiyama da yawancin amana iya cikin alamar alkiyama an gane ko da yawan jinyoyi marasa dalilai da ainihin ƙeƙashewar zuciya da na ƙasere da na sama da yawan mutuwar aure da yawancin haram a bayyane duk iya cin alamar alƙiyama da mai da dukiyar gwamnati tamkar ta haka tamkar ta gado duk iya cin alamar alƙiyama an fahimci wannan da mutane suna ganin kamar su ɗau zakka su bayar kamar wani haraji an gane ko kamar haraji kamar wani dole aka musu bayar in yanayi ya kai al'umma ga haka to su alamar alƙiyama ce duk maza Allah yi wannan bayanan alamun alkiyama suna da yawa ga manya-manyan da ƙwar'ani ya ba mu labari kamar hudowar rana daga mafaɗarta dawar annabi isa alaihi salam bayyanar dabbatul aritukan limhu an fahimci wannan wata dabba za ta bayyana yawa mutane magana da kuma irin bayyanar ya juju wa majuj duk suna cin alamun alkiyama manya-manya da aga rana ta fito ma ba ta da haske idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat ga taurari amma duk sun yi dusu dusu aisharu utilat kaga raquma manya manya suna yau ba masu biharu sujirat koguna duk sun gabe nufusu suwijat an cakuda maza da mata an rasa ina za a yi duk iya cin alamar kiyama kamar yanzu ka duba yan gudun hijiran nan malam ka duba a kwana a jeji a cakuɗa mata da maza ina za ku je ba wanda ya san inda zai je wannan malamin sana ce iya cin alamatu sa'a an fahimci wannan dukkan wannan ƙura ya ba mu labari to shi ne allah ke cewa layu jali hali yau ka ta ilau amma ranar tayin ɗin ranar ba wanda ya san yaushe ne in ba allah ba faƙulat fi samawati wal ars a bayyana yinin alkiyama yaushe ne ran kaza da watan kaza ya nauyayi sammai da kasai ba za su iya dauka ba an bai wannan wani malami yake cewa da Allah ya sa kowa ya san ran da zai mutu to kafin ran kafin ran mutuwar ma za ka mutu domin tsabar fargaba kun fahimci maganar ɓoye mutuwa da Allah ya yi mana baka san ran da za ka mutu ba wallahi ni'ima ce ni'ima ce ni'ima ce ba karamin ni'ima ba yanzu wani za a yanke mai hukunci a kotu bai san abin da za a yanke ba amma tun kafin ta zo a fargaba yake mai alkali zai yi wani hukunci za a yanke a fargaba yake duk abin da ka san zai zo kuma zuwan zai iya zuwa da daɗi ko rashin daɗi to hankalinka ba zai taɓa kwanciya ban abu bai zo ba kullum kana cikin tunani to ballantana kuma a ce kasaran da za ka mutu ai da ɗan adam motsi ma wani lokacin ba zai iya yi ba domin ya riga ya shiga tsoro ya riga ya mamaye shi amma sai Allah ya ɓoye mutuwa ba wanda ya sanar da zai mutu wannan ni'ima ce Allah ya ce saqwalat fis samawati wal ard ay azumat ya girmama a ce sammai da kasai sun karbi nauyin sakon sanin alkiyama yau za ta tsaya ba za su yi ba ai ala ahliha li hawaliha ballantana waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa su sanya ran da alkiyama za ta tsaya ba wanda zai daukan wannan domin firgici da tsoro kuna ganin in kiyama ta zo fa an tsaya idan waɗanda suka je wa Allah ba daidai ba sai su ce ai su ba su zauna a duniya ba ma face yini ko rabin yini yini kadai muka yi a duniya ko rabin yini domin tsabar fargaba da tsoro sun ga abin da ke gabansu ba mai kyau ba ne wani ya yi shekara hamsin wani sittin wani saba'in amma a gaban Allah ne ce Allah wallahi abin da zauna a duniya yau man au ba da yau yini ɗaya ko rabin yini ba domin tsabar bala'i da gani a rannan Allah ta'ala zai tambayi waɗanda ya tura wa manzanni kowanne daga cikin su Allah ba wani manzan da ya zo mana domin tsabar tsoro da fargaba da razali Allah ta'ala da yake cewa ita idan alƙiyama ta zo hatta jariri sai ya yi furfura yawman yaj'alu wulida da shi ba ƙaramin yaro kaga furfura ta fi so masa aka domin bala'i kawai Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'at ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha na'am wa taranna الناس سكارى وما هم بسكارى na'am وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah ta laki ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku kiyaye dokokin ubangijinku ku kiyaye da abin da Allah ya ce doka ne wannan ku kiyaye wannan dokar yine zaman lafiyar ga Allah sai ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim babu shakka girgizar alkiyama wani al'amari ne mai girma Allah da kansa ya kamba mu abin shayyun azim ya zo bin nakira lidilala ala ta'zim wal ijlal girgizar alkiyama abace mai girma Allah ce yawma tarawna hatta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at idan alkiyama ta tsaya Allah ya ce duk ma'abuci shayarwa za ta fuske abin da take shayarwa ta jefar da shi ta zahalu da ƙarfi za ta fincike shi ta jefar da shi ka duba yadda uwa take sanda uwa da ɗa abin da zai raba uwa da ɗan da take shayarwa sai Allah kawai amma in dai abin bai zo la muhala ba ba yanda za a yi uwa ta hakuwar ta ɗan da take shayarwa zai yi wa ya tabbata hadisin ashabul kudud manzon Allah ke bawa da labarin wani jariri da ya magana iya cikin al-lu'lu'u wal marjan littafin Imam al-Bukhari yake cewa akwai wata mata da wannan azzaliman suka tona rami suka girka wuta a ciki duk wanda ya ce Allah ne ubangijin sai a jefa ya ciki ya kone wanda kuma ya ce a wajen wancan ne Allah shine abin bauta sai a bar shi wuce wata mata ta zo tana da goyo a bayanta a zuciyarta ta gwammaci ta zaɓi Allah ne abin bauta a ƙona ta din ta yadda amma tana tana abin da ke bayanta tana tuna goyonta zuciyarta ta cika da imani ta mutu akan wannan amma tana tunanin yaron ta zai kasance sai Allah ya kimsa wa yaron ilhama yayi magana yace in fizi ya ummi wa innaki alal haqq ya mama ta zartar abin da ke ranki akan gaskiya yake yaro a bayan ta yi magana mahallu shayar shine mutuwar shahada za ta yi ba amma tana tana danta ba to amma alkiyama uwa za ta kama yaronta ta jefar da shi ta zahalu kullum murdi'atin amma arda'at ma'abociyar shayarwa za ta fizgi abin da take shayarwa ta jefar wata za'u kullu za ta hamlin hamlaha Allah ya ce duk ma'abociyar juna biyu sai ta haife shi a ranar edd din sai ya zo ko a ranar cikin ya shiga sai an haife shi domin cikin tsoro ba zai iya barin sai zauna a cikin mahaifiyar ba sai ya faɗo duniya kullu za ta hamlin hamlaha Allah ya ce wa taron nasa su kara za ga mutane sun ɗima wuce yadda ta sun sha kayan maye Allah da kansa ya ce wa mahon bin su kara wallahi ba kayan maye suka sha ba walakin na azabin lahi shiri azabar Allah sa gani matsananciya yasa kowa ya firgiti ya tsorata kowa ya rasa yaya zai da wannan rayuwar rayuwar ma ta fi ƙarfinsa tsoro ya kan masa ya cika zuciyarsa juya ‘yan uwa wannan aikin fa iya gabanmu ba iya gabanmu kowa ya shirya malamai suna cewa masu hikima akwai zango-zango aƙalla wajen guda shida zuwa bakwai kafin ɗan adam ya tsinci kansa a aljanna ko a wuta kuma kowane zango na gabansa ya fi haɗari a kan na baya na farko lokacin da mala'ika mutuwa zai zo ma wannan din mai imani iya fargabar wannan a wani yanayi zai zo ba yaya ake jin ɗacin mutuwa yaya ake zari ran ɗan adam jikinsa wannan babu shakka tashi hankali iya nan a gaban kowa kullu nafsin za'iqatul maut dukkan ma'abocin rai Allah ce sai ya dandana mutuwa yaya mutuwa za ta zo ma manzon Allah da kansa yake cewa ala inna lil mauti la sakara babu shakka mutuwa tana da maye qur'ani ya jaddada wannan waja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta min tahid lokacin da mayan mutuwa zai zo musu da gaske a lokacin ba wanda isa ya kan gare ɓuya a wani babu shi mutuwa tana da maye yayan uwa ɗan adam bai san yaya zai mutu ba ga haɗarin ƙarshen rayuwa fitnatul mahaya wal mamat wace kalma za ka cika da wani ƙudiri za ka cika wace kokuwa za ku yi da shi ɗan lokacin da ranka zai fita ya za ka yi da shi ɗan adam mai tuna da wani aiki a gaban shi ba abu na biyu zaman cikin ƙabari zaman cikin ƙabari manzan Allah ya tabbatar ana binne mutum Allah zai da masa da numfashinsa sai ya ji takun waɗanda suka binne suna dawowa waɗanda suka binne ka koma wasu gida wani ya hau motar shi wani mashin ɗin shi wani a ƙafa manzan Allah ce wala kana ji za a zaunar da kai amma tambayoyi a ƙabari ka amsa tambayoyi idan amsa ta yi daidai ka kwanta lafiya idan amsa ba ta yi daidai ba tun daga nan ka fara cin azaba kuma zaman kabari kansa bala'i ne musiba ne kabari iya yi wa kansa kirari ana baitul wahada baitul dud ne ne ɗakin kaɗaita ɗakin tsutsa ɗakin kaza a kai mutum shi kaɗai a binne shi a nannaɗe shi a ɗaure shi a binne shi kuma a damai da ransa a sa itatuwa da ƙasa da waye a jibga kowa iya gani yadda ake kuma kai maza a yi mani maza ne mutuna da wannan bayan zaman kabari akwai firgici na gaba na uku shine fitowa daga kabari fa iza nufika fi ukra fa iza qiyamun yanzurun kowa ya fito manzo Allah ce tsirara kowa zai fito kowa tsirara hufatan urratan gurlan ba takalmi ba tufafi tsirara kowa lokwasa ta dawo kowa haka zai waye zai tashi kai shi a gaban Allah tsirara inda ka fito daga kabarin za a ce kuma tafiya kuma shi ne bala'i da hudu tafiya zuwa gunda za a yi kiyama din tafiya ce mai nisan gaske wa an su malaman sun ce kuma kuna tafiya iska da wuta suna biyu ku a baya gudu shine baho yake cewa gudun fanfalake ko to watakila shi din ne saboda ka za a fita za a yi tafiya tafiya wanda ba wanda ya san adadin tafiyar kawai tafiya za a dinga yi fala tasma'u illa hamsa ba za ka ji kowai ba illa motsin takun mutane sannu da aiki wa ma ga damar ma sannu kowa ta kansa yake yi kuma bala'in shine wa'ansu da kaya a kan za su yi tafiyar manzan Allah ya ce kana fito da kabari ga zurbi ya jiranka za ka yi dakonsa ka ɗauka ka tafi da shi mumine kuma haske iya jiransu Allah ya samu ne suna fitowa ga haske a gaban kabarin zai cito mu tafi mujirmai kuma aikin da suke ne laifi ga cinin iya jiransu su ɗau kinkime man kayan zunubinsu ya yi tafiya kuma ga tafiya ga bala'in tafiya ga rana ga kuma kaya ga nauyi kuma ga mala'iku suna kora mutane wannan fa iya jiran 'yan adam sai ya zo tun da ƙur'ani ya tabbatar da shi abu na hudu za a je a taro a ma'ashar ran gunda allah ya kaddara za a yi taron alkiyama din 'yan adam su za a fara sawa alayi haka mazan allah ya tabbatar dukkan ɗan adam tun daga annabi adam har zuwa halittar ɗan adam na ƙarshe su za a fara sawa alayi su yi da'ira duk a tara mu ƙul innal awwalina wal akhirina lamajamu'una ila mikati mai ma'alu duk sai mun taru daga nan za a kirawo aljanu a ce ku zo ku kewaye mutane mala'iku suna sahun baya na mutane daga nan za a ce mala'ikun sama ta ɗaya su zo su yi sahu a bayan aljanu daga nan a ce mala'ikun sama ta biyu su yi sahu a bayan mala'ikun sama ta ɗaya daga nan har mala'ikun sama da bakwai su sahu yan adam suna tsakiya shi ne Allah ta'ala ke cewa ya ma'ashar aljinni wal insi ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard fanfudu لا تنفذون إلا بسلطان ana wannan yanayin ga mutane a tsakiya ga aljanu sun kewaye ga mala'iku har zuwa sahu bakwai a bayan mutane Allah da ce ya ma'asharil jinni wal ins ya ku taron mutane da aljanu in istata'atum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu duk wanda ga iya da gunda zai fake ya gudu ya buya a sasannin sammai kuka sai Allah ya bashi dama ka gudu ba haushe ma ya ce gudu samun dama tsayuwa ma samun dama Allah ya ce ku gudu mana duk wanda zai gudu ya gudu an bashi dama ya tafi ya goya Allah da kansa ya ce la tanfudu na ila bi sultan ba wanda zai bar wannan gon sai mutumin da ya zo da sultan sultan shine malamai mafi rinjayen malaman tafsiri suka fassara da kalmatu shahada wanda je da tauhidi da kalmar shahada lafiya kalau to daga nan za a sa mala'iku saraka har zuwa gidan aljanna amma duk wanda ba shi da tauhidi duk wanda ba shi da kalmar shahada to daga nan kuma sai gidan wuta an fahimci wannan wannan tashi hankalin fa iya gaban iya jiran daga nan kuma abu na gaba sai sauko da littattafai wa iza sufu nushirat Allah ya ce littattafan aiki za su sauko daga sama kowa sai dai ji nasa a hannunsa kawai abu ne an yi programmi ɗin shi kowa ba wanda za a samu matsala na wani hannun wani ba najeriya ba ce ba ciwa ciwa an gane ko kamar mala aminu daurawa allah ta'ala ya kara mai lafiya yake faɗa mana na cewa an sa jirgi ya zo an tsara za su tafi za su yi wata tafiya a jirgi su ne a jirgin amma da yake najeriya ce wa an su manya suka zo kuma ba sa cikin listin jirgin sai aka ce suna ciki aka kira aka kira can aka ajiye faso din wasu mutum uku wanda aka yi replacement ɗinsu na manyan aka na kira an zo an can za su yi ga Allah sa su mala amin da wurawa suna suka ce wala ba zai yi ba waɗannan bayan Allah ga nan ba kujerarsu ga sunansu ta ya za a cewa an zo sun shiga ba dan an samu jajiyar tuba dole su haka za su kwana sai dai gobe su tawo to in ba Najeriya ba yana kirin wannan aikin da sunanka da nambarka da lokacinka amma wa'ansu 'yan gatan sun zo za a danne sunanka sa su tafi domin tsabar rashin sanin ka'ida da sanin sanin aiki to alahira ba wannan duk abin da ya faru cancanta ce kawai littafai za su zo kowa za a bashi littafinsa wa wadhi alkitabu wa tara almujrimina mushfiqina ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا Mm.
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها Mm.
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Allah ya ce za a sauka da littafi wasu kuma sun ce za a ajiye almizani hina wa wadhi alkitab za a ajiye mizani da zai auna ayyukan mutane ba tare da mujrimi na mushfiqi da mafi za a ga mujrimai masu laifi suna cikin wani yanayi marar daɗi sun san gaban bashi da kyau wa yaquluna ya waylatana mali hadha alkitab za su ke faɗa da bakinsu wannan wani irin littafi ne wani irin littafi ne wannan aka ba mu la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin babba balata na karami komai iya ciki a rubuce wa wajadu ma amilu hadira Allah ya ce duk abin da kuka yi daga balaga zuwa mutuwa za ku same shi a halarci a littafin wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka ba wanda zai zalunta duk abin da gani a littafin ka gazo da shi an bayyana wannan to shi ma wannan rana tana zuwa wannan lokacin yana zuwa daga nan tashin hankali na gaba shine mizanin a auna aikin a ɗauko aikin ka sashi a sikeli Allah ta'ala yana cewa wa nad'u mawazin al-qist li yawm al-qiyamah ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها na'am وكفى بنا حاسبين Allah ya ce wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah zamu dasa mizanin aikin mizanin au- aunin aikin bayi Allah ya ce da gaskiya da adalci mizanin an ce sai a lokacin ma Allah zai sa a girga shi ba wanda ya san inda yake ko mizanin sikelin ya sha babban da sikelin duniya a sikelin duniya inda ya fi rinjaye nan ne zai yi ƙasa inda aka rinjaya shi ne zai yi sama amma shi sikelin lahira inda ya fi nauyi ne zai yi sama wanda aka rinjaya kuma shi ne zai yi ƙasa an fahimta wanda shi ne siffar mizanin allah na ƙiyama idan an gwada ayyuka lada sun ja sun yi sama to alhamdulillah idan kuma lada sun yi ƙasa zunubi sun ɗaga to abu ya ɓaci Allah ya ce fala tuzulamu nafsun shay'a baran da za a zalunta ba Allah iya maimaita wannan domin ya san halin mu ai mu ne iyayen zalunci da iyayen kurɗa kurɗa musamman mutanen Najeriya Allah ko mun haddace cewa cewa mun haddace rahin cancanta mun kware a wannan bangaren da rahin cancanta da cewa cewa mu ne muka haife ta mu muka iya ta ƙasashe da yawa za ka yi mamaki yadda suke tafiyar da rayuwarsu amma ban da wannan ƙasar komai ya lalace ba abin da za ka ɗora a skeli a yadda aka rubuta ɗin ma'aishi ba a yi sun rubuta constitution zai yi kaza da kaza amma ba ya yi son zuciya ne kaɗai yake jagoranci a ƙasar nan a mafi yawan gurabe Allah ta'ala yake cewa bala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha da za ka yi aiki daidai kwayar zarra ko kwayar komayya Allah ya ce wala a ta yana biya sai mun zoma da shi a ɓoye kai a fili kai a ina kai sai an zoma da shi Allah ya ce wa kafa bina hasibin min isa mu zamto masu hisabi masu ƙididdigin aikin ku min isa mai wannan aikin daga nan wa'ansu daga nan sai wuta dama tunda zunubi ya rinjaya ba su da wani abu a gaba kuma waɗanda zunubinsu ya yi ƙasa lada ya yi sama to akwai wata jarabawar a gaba shine hawa siradi za a je a hau siradi bayan an haye gun awon aiki sai siradi kuma siradin nan mazan Allah ya bayyana sufofinsa a cikin hadisin muslim cewa a haddu min as-sayf adaqqu min ash-sha'r wa ashaddu hararatu min al-jamra manzon Allah ke siffanta siradi ya fi gahi siririnta kuma ya fi takobi kaifi kuma ya fi garwashin wuta zafi kuma an ce ta ka za ka wuce ƙasansa kuma wuta ne haka manzan Allah ya siffanta shi hadisin muslim ya ce kuma duk wanda zai hau siraɗi sai amana da zumunci sun ba da shi da a kansa kuna ne jambayyar siraɗi ya mini na wasu mala ga amana a daman siraɗi ga zumunci a hagun siraɗi ba wanda zai hau sai sun ba shi shaida he an baka certificate amana ka kiyaye zumunci maka iya kokari sai ya ce to bismillah au amma duk wanda amana ta ce bai kiyaye ni a duniya ba amana amma da amana kasa to akwai matsala duk wanda zumunci ce ya tauye ni akwai matsala yau fa karatun babu dadi ko kuma ga lokaci ya cin mana saboda ka wannan shine kusan gaba na karshe wanda shi ma akwai wani abu a gaba bayan siradin akwai kofar aljanna sai an je shiga wa an so daga nan za a yi bayi da su kuma amma za mu tsaya akan wannan sai gobe kar mu shiga kasa na biyu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala yayi mana Allah ya kai mu aljanna duk wannan sara dai Allah ya hayar da mu shi Allah ya sa duka za mu haye lafiya mu zama to muna yi wa juna barka barka aljanna Allah ya ji kan mahaifan mu ya ji kan mu ya samu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya guda ɗaya da kuma neman addu'a mai tambaya yana cewa malam ni ne na kasance ina aiki a ƙarƙashin wasu na tsawon lokaci na'am kuma ba su ba ni haƙƙina ba a takaice dai ba na samun wani abu daga gare su har sai idan a har sai idan cutar su ne sannan na samu na samu Mm.
amma idan zan yi gaskiya kuma to cuta ta suke Menene hukunci?
a wannan kai ba a baka dama ka cuce su ba ai bayani ake yi. wani aikin da kaman fani abin da kake bani baya isa ta ba a zo a zauna kuma ya riga ya tashi a yanzu nan ba abin da bai tashi ba kuma abin da kake ban kasu ne ba zai ishe ni ba saboda ka in kasuwa ne in yaro ne in ma kodago ne to yanda komai ya tashi ne ma ka kara min farashi mana idan kayi kayi da shi yaki kuma ka kana da damar samun wani aikin ka da baka yi aikin ka kawai amma duk da takura da zalunci kai ba a baka dama ka zalunce shi ba idan ya zalunce ka kayi bayani bai baka haƙƙinka ba akwai ranar alƙiyama tana zuwa sai Allah ta'ala ya kwata ma ya baka amma kai duk zaluncin da za a ma da takura kar kai zalunci ka haƙura in har gumbe ma ba baya isar ka abin da kake samu to ka nemi wani aikin mana inna ardi wasi'a ka nemi wani abin da za ka kare mutuncinka da imaninka wallahu a'lam Na'am. Ah, sai mai neman addu'a ya ce malam na neman a sanya ne a addu'a tare da yan uwa musulmai na neman allah ya sa na ci jam da ni
to shi bukatar sa kenan kuma so muke mutu da imani a gaskiya ne mana shi jam ce bukatar sa to Allah ya baka nasara kuma ya sa ta haifar ma da alkhairi a rayuwarka da abin da zaka yi karkashin wannan Allah ya sa ya taimake ka ya kare ma imaninka da addininka ya sa ka samu ci gaba a addini da rayuwa Allah ta'ala ya taimake mu ya biya kowa bukatar sa duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da shi gida lafiya Allah ta'ala ka taimake mu kamar albarka da mu da iyalanmu da zuriyarmu duka Allah ka kiyaye shi mu daga taɓewa ka raba mu da rushewar aiki Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare rayuwarmu idan Allah ya kai mu jiba alamis za mu rufe wannan karatu insha Allah a ranar 27 kenan ga wannan wata jibi alkamis za mu rufe wannan karatu in Allah ya yarda Allah ta'ala ya karba mana ya samu dace فسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته